الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi wadda 19 eh 19 insha Allah 19 wancan ne 18 wadda Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta Lahadi da muka saba karatu na fiqihu muna karanta wannan littafi na Hallul Masail wadda Allah ya kaddara waɗanda suka rubuta littafin Allah ya ji kansu da rahama wadda suka mutu wadda basu mutu kuma Allah ya sa in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani yau kuma ina ji muna 21 ga wata na biyu ko na musulunci safar kenan wadda ta yi daidai da shekara ta 1447 wadda Allah ya ba mu iko da dama na je yau muna sha nawa ga wata boko sha sha bakwai sha bakwai ga wannan wata na takwas wata na takwas ko? shekara ta 2025 Allah ya karba mana ya ba mu da sauki wannan darasi kuma yana gudanuwa a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu izara tv da wai kamatu sunna wanda sheik ismail izmir zakariya ya kafa ubangiji allah ya ji kanshi da rahama allah ya sanya mutuwa hutu da shi da malumansa baki ɗaya da kuma waɗanda suke jagoranci haliyan ubangiji allah ya taimake su yanzu lara asihim shak sani haya jingir da sauran masu taimako abinda muke karantawa allah ba mu ikon aiki da shi ya datar da mu kuma da sawabansa waɗanda suka rigaye mu wannan masallaci ubangiji Allah ya ji kansu da rahama Allah samun huta kuma darasi za mu tashi sabon darasi shine ta shafi na 46 amma ba laifi mu dan yi wani magana akan matanin da muka wuce baya 44 sai mu tsallaka insha Allah faslul la yajuzu li ghairi mutawaddi'in salatun wala tawafun wala masul nuskatil qur'anil azim shine wanda muka kare karshen wancan din za mu tashi in Allah da sabon darasi ba gasulu al-gasulu al-gusulu wanka shine za mu tashi amma bari mu dan tambihin bayan nan kadan wannan yace fasalin ne na magana akan cewa la yajuzu li ghairi mutawaddi baya halatta a gurin mutumin da baya da alwala salatun yayi sallah wala tawafun bari dawafi ba wala masu nuskatul ƙur'anil azim kuma ba zai taɓa alƙur'ani mai girma ba wala jildiha ko wala jildihi ba zai taɓa fatarsa ba shafi na 44 fa matanin wala bi'udin ba zai taɓa da hannunsa ba sanda ba ba zai taɓa da hannunsa ba sannan ba zai taɓa da sanda ba illa juzu'a lil muta'allimi sai dai juzu'i abinda bai kai cikakken qur'ani ba ga waye ga wanda yake neman sani wala masu lauhil qur'anil azim kuma ba zai taba allon alqur'ani ba ala gairi wudu'in a bisa bashi da alwala illa limi lil muta'allimi fihi sai mai neman sani a cikin sa wanda yana daman au yu'allimu yusahihuhu ko kuma malami da yake gyara wa mutane karatu waɗanda suka yi karatu a haliyar mutanen da sun zauna a abin nan halka bagaji ana karatu da wuta da sauran alluna mutum yana gyara karatu idan ya zauna daman da alwalansa lokacin da yake gyara da abubuwan alwala ta warware ba ce sai ya je ya sake ya dawo don aikinsa kenan shi sai wuni aiki ɗaya ne to ka ganin alwalan tana warware za an tawo alwalan ana dawowa kenan to shine yake magana anan haka ma kuma wanda ya dimanci yana haddan qur'ani amma ba qur'anin hannun shi ba yana yin karatunsa da juzi'i yana cikin karatunsa alwalas ta warware zai ci gaba da karatunsa har mene har sai kuma haliyan lokacin tashi yayi je sake wata alwala saboda me saboda aikinsa kenan shi shi yana neman karatu a ciki ne wannan kuma yana gyara masa kaga duk abun ya tafi wuri ɗaya kenan ina ce ma in yana da matsalar ciwon dole in alwala ta warware in sai ya je ya dawo ya je ya dawo to ya dinka zuwa yana dawowa kenan shari'a kuma abin da ake nema shine ka gane ibada kake yi Allah ya ganar da mu ko malami ne wanda yake gyara wasabiyu fi masil qur'anil karim yace kaga taba alqur'ani a wurin yaro dan karami kalkabiri laifin kaman babba ne in dai ba dauka qur'anin tare da dokoki ba ka san mu ne matsalar muhimmu manta dokokin kawai a ci gaba da sha'ani wal ithmu to zaka tambaya to yaron kuma fa a ina za a dora masa zunubin sa sai aka ce ala munawilihi yana kan wanda ya kawo qur'anin yayi sanadin tabawan yaron saboda shi yaro baya da inda za a sa masa ai bai fara rubuta mar komai ba to waye yayi sanadin qur'anin ya zo wajen to shi babban za a sa wa wannan zunubi din da haka yaro in yi aikin alheri tunda shi bai girma ba baya da inda za a sa masa to za a dora ina ne a wurin iyayensa su suka tarbiyyantar da shi haka in Allah ya kaddara in kuma su ba musulmai bane to ubangiji zai san yadda zai yi da rayuwar shi dan yaro din Allah ya bamu da sauki wa man salla bi ghairi wudu'in duk wanda ya salla ba da alwala ba amidan da gangan fa huwa kafirun to kafiri ne shi wa iyazu billah Allah ya mana tsari mun yi magana dogo wancan lokacin cewa abin da yasa ya zama kafiri shine izgilanci wa ubangiji alwalan ai doka ne daga waye daga Allah sai ya ƙi kuma da gangan ba wai bai sani ba da gangan kawai ya ƙi abunsa sai aka ce me kafiri ne shi wa iyadu billah Allah ya mana tsari to inda za mu tashi shine fasulun gusulu wanka yace al-gusulu mashru'un kitaban wa sunnatan yace kaga wanka nan ba ce ma wankan janaba wankan haiza wankan a'a yace wankan gaba daya wankan na shar'ance ne a cikin alkur'ani da hadisi da ijma'i qala Allahu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kuna da janaba ku fadaharu ai fa gasulu ku yi wanka abin da ake nufi kenan Allah ya ganar da mu suratul ma'ida aya ta shida aya ta biyu tana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta ƙarabu salata kar ku kusanci yin sallah wa antun sukara kuna cikin maye lokacin da ba a saukar da ayan da ta haramta giya gaba ɗaya ba saboda me saboda idan kuna cikin maye ai ba ka san me kai faɗa ba ko wannan ya taso ne lokacin da an je wani walima aka sha giya aka yi ɗib kuma ga za a yi sallah to sallah aka zo aka dinka kwaba suratul abin kafirun ne aka dinka haɗawa yadda kawai aka ga dama sa ubangiji sai ya takatar da mutane ce ya ku waɗanda kuka yi imani in dai ka yi imani to kar ya kasance ka kusanci yin sallah wa antum me su kara kana cikin maye hatta ta'alamu har sai ka san mata kununa me kake faɗa kaga an rage wa giya ƙarfi wannan lokaci Allah ka bamu da sauki wala junuban haka kuma mutum kare kusanci yin sallah yana da janaba illa abiri sabili sai dan tafarki wanda bayi da ruwan da zai yi wannan ba ruwan da zai yi wankan ne dole ya taimama sai ya yi sallah kaga ai an bayyana maka mai aikin nufi hatta ta ga tasilu hatta ta ga tasilu har sai kun yi wanka Allah ka bamu da sauki to kaga wannan idan har kuma lokacin da ake sallah ake da wannan ka'idar ana yi kuma mutum in an yi kabbara sai ana ta magana kawai mai sallah na sallah na ta magana in Allahu akbar sai a kama a ci gaba da yi me nawa ka saya abun nan kaza ne na saya kaza ne kaza lokacin ba a yi me ba ba a ce a yi shiru a sallah ba nan ma wani lokaci an yi doka ta zo daga ubangiji umu lillahi mai kaniti na ai samiti na kenan yace za ku yi sallah ku zama kun yi shiru to eh wani balaraben kawai shi bai san an aya ta zo ba kawai ya zo ya zo ziyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan ana cikin sallah sai wani atishawa sai ya ce rahmukallah ha sai sabai wannan dan sata kallo ce a'a to me abun kallon kuma a'a kai ce to wannan fa daga ƙauye yake lalle akwai aiki kaga inda yanzu ne fa yan mazauka yana sallama za ce ai ko yanzu waya ai ba liman zai ce a kashe waya ko a sa a salan ko wani abu makamancin wannan ana inda wani ya dan samu matsala bai kashe ba ko kuma aka kira shi ya kashe aka sake kira ya kashe aka sake wani jira ake idan da sallah yadda ka san a kansa wayan nan take gaje ce wai ba an ce a kashe waya bane yayi ta hayaniya ba mantuwa ne akwai mantuwa ko sannan wani kuma shi bai san cewa in ana cikin sallah in an bugo masa ko tana ƙasa ya ɗauke ta ya kashe ɗin yana cikin yayi ibada bane ba a'a shi yana ganin ai kai aiki ne me yasa saboda da ya gane hukuncin ya in ko yana tsaye ne an kira tun da ya kashe bai kashe ba an kira to sai ya sa hannunsa ya ɗauka ya kashe wayan shikenan an gama ai kamar hukuncin mutum ne yana tsaye mayafinsa yana cikin sallah ya faɗi an ba shi dama ya ɗauko mayafinsa ya rataya to misalan haka amma mun gane Allah ya ganar da mu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi wannan balarabe yayi maganganu cikin sallah kuma gashi an hana sai da ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu abin da ya kamata a cikin sallah sai kabbara sai karatun alqur'ani sai tasbihi kaga an gama sai ya gane eh to lalle hukunci ya me hukunci ya zo haka in kana karantaswa ya zamanto kana da lil janib kana da saukin a gane abu ba da faɗa ba ba da hayaniya ba in mutum bai gane ba tausaya masa kawai zai abin nan yanzu kaga ai mutanen da suke shan giya ne aka yi magana to kasu shiga sallan suna mai suna sukhara suna suna da maye me ne yasa saboda ai ba za su san me suke faɗa ba hatta ta alamu me har sai kun san mata qulu me kuke faɗa ne kaga lokacin ba ce giyan haram bane amma da aya ta zo ta ce ba innamal khamru wal maisir wal azlam rijisun min amalin shaitan kaga ai kat kenan aka ce ita giya caca da dukan nau'i na caca da waye rijisun daga cikin kayan shaitan din ma rijisun mai kazanta ne kaga ai abu ta zo karshe kenan wasu masu imanin tun daga wannan ayan suka ce to ai tun da ba dole bane ma me abun shan wahala sai suka dinka bari kawai wasu kuma sanda aka kai ta kat din nan saboda tana da wahalan bari balarabi yana son rakashewa kuma ya dan samu abun nan abun nan to shi kaga abun sai dai a hankali Allah ka bamu da sauki hatta ta'alamu ma taqulu har sai kun san me kuke faɗa ne wala junuban haka ma mai janaba ba zai yi sallah ba illa abiri sabili sai madan tafarki wanda shi ya nemi ruwa bai samu ba ko ruwan nashin ba zai ishe shi ba yayi wanka yayi sallah yayi ya sha kuma dabban sai sha ko kuma abu makamancin haka dai ruwan ya zamanto bai samu ba shine aka bashi dama yayi me yayi taimama yayi sallah hatta ta ga tasilu har sai kun yi wanka sa'annan ku yi sallah wa qala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce innamal ma'u bil ma'i ya ce ruwa na ruwa ne abinda ake nufi shine sai da fitar ruwa za a yi wanka abinda ake fahimta a nan shine wani sahabi ya zo a annabi sallallahu alaihi ya zo kofar gidansa sai ya ji yana yana can yana yana abin nan yana saduwa da matarsa sai ya ji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam a kofar gida sai ya tashi ya fito kawai annabi yana ganin shine maganan nan wannan rangwame ne daga waye sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu da sauki ya mana mafita sai yace maka innamal ma'u bil ma'i yace al ma'ul awwal ruwa na farko ma'ul igtisali shine ruwan wanka wanda za a yi wanka da shi wasani al maniyu shi kuma na biyu shine maniyi ai al wusulu bi kurujil maniyi abin da ake nufi a wannan lokacin shine wanka sai maniyi ya fita amma mun gane to Allah ya fahimtar da mu ƙala sheik rahimahullahu wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama ya jubu ya ce ya jubu gusulul min salasati ashiya'a ya ce wanka ya wajabta akan waɗannan abubuwa guda uku in ɗaya daga cikin uku nan ya same ka to wanka wajibi ne ajjanabat ya ce janaba wal haidi da jinin haida shine jini na lokaci lokaci na mata wan nifasi da jinin haihuwa to wayannan guda uku in dai ɗaya ya same ya samu a ciki to wanka ya zama wajibi fal janabatu yace to janabar amma fa kismani an raba ta kashi biyu ai janaba dunkule ne sai yace to an raba ta kashi biyu ahaduhuma ɗayan guda biyu din kurujul mani bilazzatin mu'tadatin yace fitan maniyi da jin daɗi mu'tadatin kamar yadda aka saba a al'adance fi naumin a bacci ne au ya ƙazatin ko a farke bi jima'in da jima'i ne au gairihi ko da waninsa shi dai bagarin fitan mani yake a nan ko ma ta yaya athani ya ce na biyun kuma magibul hashafatil baligi fi farji shine ɓuyan kan azzakarin namiji kaɗai a cikin farjin mace ko da bai yi maniyi ba wanka ya kama shi Allah ganar da mu albayan ya'ani annahu yajibu alal mukallafi yace abun nufi shine yana wajaba akan baligi alghusulu yayi wanka li ahadil asbabi thalasa don sanadin waɗannan abubuwa guda uku al'atiya wadda suke zuwa al'awwal yace na farko minal janabati daga janaba allati arrafa hal musannaf wadda mai wanda ya rubuta littafin ya fahimtar da kai ko ya karantar da kai ita rahimahullahu bi annaha Allah ya masa rahama bi annaha da cewa lalle ita min mimma kurujul mani bi lazzatin mu'tadatin tana iya yiwa janaba ta kama mutum da fitan mani da jin daɗi fi naumin a bacci ne au ya ƙazatin ko a farke wali jima'i au gairihi da jima'i ne ko ba da shi ba ma'ana da saduwa da mace ne ko ba da shi ba mimma yastad'i mani ta duk yadda dai mani ya fita to shi hukuncin yake faɗa fitan maniyin hukuncin da zai biyo baya yake nufi Allah ganar da mu wa imma bi magibi hashafatil baligi ko kuma da ɓuyan kan azzakarin namiji a farjin mace fi adamiyin farjin nan na mace ne na mutum au haiwanin ko na dabba hayyin rayayye au mayitin ko mace ce na'imin a bacci ne au ya ƙazanin ko a farke shi babban damuwan wannan hukuncin kawai in maniyi ne ya zo da bacci ya samu ko da yayi ma yayi oho amma dai ya fito eh to ya fito to ga hukuncinsa al'auran namiji ya ɓuya cikin farjin mace eh to shikenan yayi maniyi bai yi maniyi ba shi kan ya gama mutum ne ko dabba ne ya gama magana a da bacci ido biyu ne ko wanda aka sadu da shi bai na bacci ne shikenan Allah ya ganar da mu قال الله تعالى فدين الله madaukakin sarki wa in kuntum junuban fadaharu in kun kasance kuna da janaba to ku yi tsarki abin da ake nufi fagatu sulu ku yi wanka wa an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal ma'u bil ma'i ace ruwa kamar wancan hadisin da muka wuce shi nan rawahu muslim alma'ul awwal yace ruwa na farko ma'ul igtisali yace ruwan wanka wasani almaniyu shine fitar maniyi din wa haza fi ihtilami yace haka ma fa a wurin mafarki ka samu kuwa ka samu wajen ne shafi na 47 daga sama a daina wakan au ikhrajil maniyi ko kuma fitar maniyin biwasiɗatin ta wani tsari gairil jima'i wadda ba da jima'i ba shi dai maganansa shine mai fitan maniyin kawai wa an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala fi magibu hashafati fi farijin maganar da ya yi cewan ɓuyan azzakarin namiji a farjin mace yana wajabtar da wanka sai ce iza jalasa ga hadisin ya ce iza jalasa baina shu'abiha al'arba'a ya ce idan mutum ya zaunu tsakanin turakun matarsa guda hudu shine hannayenta biyu da ƙahohuwanta ya yi kinaya ne anan saboda mai saboda kunya na musulunci Allah ya ganar da mu sun majahadaha sa'an nan ya yi wasa da ita faƙadi wajaba gusulu to haƙiƙa wanka ya kama shi a nazala aulam yanzu shin ya yi maniyi ko bai yi ba shi ne doron hadisin shi yasa karkace eh to ayance da fitan mani ne amma yanzu kuma to gashi to annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa ahmad wa muslim wa an aishata ummul muminina radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ta ce lalle annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce iza jalasa ta fassara wannan hadisin sama kenan iza jalasa baina shu'abiha al'arba'a idan har mutum ya zaunu tsakanin hannayen matarsa da kafofuwan matarsa wa massa khitanul khitana sa'annan farjinsa ya shafi farjinta faqadi wajabal husudu to wanka ya kama shi kaga an fassara maka hadisin can kenan Allah ka ganar da mu almujibu sani wannan an yi ma magana wajibi na farko kenan ka ai guda uku ya faɗa ko sai ya ce to almujibu sani ya ce abin da yake wajabtawa na biyu kuma in qita'u damil haidi shine daukewan jinin haiba liqaulihi ta'ala fadin Allah mai kowa mai komai fa'tazilun nisaa fil me fil mahidi yace ku nisanci mata bi ma'ana kar ku sadu da mata a cikin haiba wala ta me wala ta ƙarabu hunna hatta ya tsahurna ya ce karfa ku kusance su har sai sun yi tsarki fa'iza ta tsahurna idan har sun yi tsarki ina fa'atu hunna to ku sadu da su min haisu amarakumullah ta inda Allah ya umurce ku inna Allah lalle shi Allah yuhibbu tawwabi ne na son masu tuba wai hibbul mutatahhiri ne na son masu tsarki duk abu komai ana son ka ajiye shi mai inda Allah ya ce ajiye shi ai ka huta to sai ya fara da aya daga maganan me hukunci na biyu ya ce ya fara da me aya ya ce ku nisanci mataye lokacin da suke haiba to amma lokacin da jahiliya period ake yi idan mace tana haiba to ba za a ko abinci ta yi ba za a ci ba he wannan yana damun su to a musulunci da ya zo sai ce a ba haka bane abin da ake nufi shine ba za a sadu da su ba amma kowane irin mu'amala za a yi da su su dai ba za a ji daɗi da su ba tsakanin cibiyansu da gwiwoyi aka ma kinaya a nan Allah ka ganar da mu da wasanni da komi za a yi amma ban da saduwa saboda me saboda akwai tsaro kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce ya maganan saduwa da mata lokacin suna haiba ya ce Allah ya ce ce da su kul huwa adha ka ce da su wannan cuta ne dan idan cuta ta kama mutum baya da magani tunda Allah ya faɗa to sai kai me sai a kiyaye Allah ka bamu da sauki amma idan suka yi tsarki fa sai aka ce to ku zo musu ta inda Allah ya umurta Allah ka bamu da sauki wal hadisi aishata an karbo daga aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda anna fatimata lalle fatima binti abi jahashin yar abi jahashin kanat tustahabu ta kasance ita kuma tana jinin ciwo tustahabu jinin ciwo is abin nan mun fahimta fasa'alat nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaya nabi tsira da amincin Allah kara tabbata gare shi faqala sai annabi ya ce zalika irqun yace wannan din wata jijiya ce take tsinkewa wa laysat bil haidi amma ba haibati ba haiba bane wannan to an lokaci da aka sani na jini ya zo da ya zo misali tana yin kwana bakwai sai ya karu ya zamanto kwana ya zamanto ya wuce kwana bakwai aka ce zadar salasata ayyamin ai ta kara kwana uku daman shari'a ce ko malam tujawiz kam sata ashara yawman matukar bai zamanto ya tsallaka kwana goma sha biyar ba in kwana sha hudu take kwana ɗaya za ta kara kenan abin da ake nufi in kwana sha uku take kwana nawa za ta kara biyu Allah ya ganar da mu ko in kwana nawa kenan za ce ne hakan ne ko sha biyu sai ta kara nawa uku to shine daidai kenan in kuma amma sha hudu take sai ta ƙara nawa ɗaya in sha uku take za ta ƙara nawa biyu Allah ya ganar da mu to sai ya zo ya wuce da ita jini ita kullum tana cikin jini shi ne aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ya za ta yi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zalika irqun ya ce a ba wannan ai ba al'ada bane bi ma'ana ba jinin ta na al'ada bane wallahi sad bi haibatin ba haiba bane fa iza aqbalat idan har lokacin haibanta ya zo fada'i salata to tabari sallah misali daman tana yi ne a farkon wata uku kwanakin wata take yi uku sai ta yi ta gama ko kwana bakwai din farkon wata to in wannan jinin ya zo ya rikice mata ko to idan kwanakin ya zo wanda ta saba yi sai ta lissafa su tunda kullum tana cikin jini sai ta lissafa wannan kwanaki na farkon da ta saba yi shikenan sai ta bar sallah a wannan lokaci kamar tana haiza kenan idan suka wuce sai ta dawo ta ci gaba da yin sallanta Allah ya ganar da mu sai tana neman magani har ya zamanto ta warke wai za a da barat shine lokacin da ya wuce yanzu tana yin kwana bakwai farkon wata to bakwai din sun zo sai ta bar yin sallah sai ta me sai ta bar yin sallah sai ta he sun wuce adi barat sun bada baya bakwai ya kare kenan faga tasili sai ta yi wanka wa salli ta ci gaba da sallanta kuma mijinta zai iya saduwa da ita haka don ba menene ba don ba jini ne na ciwo ba na al'ada ba jini ne na ciwo sai ta nemi magani bukhari wa asluhu muttafaqun alaihi gajin bukhari da muslim kenan almujibatu salisu abin da yake wajabtawa na uku mun faɗi biyu kenan ko wa in qita'u damin nifasi shine daukewan jinin nifasi jinin nifasi jinin haihuwa kenan in jinin nifasi yazo sai me sai ta bar sallah ta bar sallah Allah ka ba mu da sauki لحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة قالت تاتي نفست أسماء بنت أميس أسماء بنت أميس تحيف sun kama hanya za su tafi aikin hajji a madina sai ta haihu kan hanya to ta haihu dawa za ta yi ko ya za a yi to shine abin da za ka ji yanzu bi muhammadu binu abi bakarin as-siddiq radiyallahu anhum bi shajara bi shajaratin ta haihu gindin bishiya fa amara rasul sallallahu alaihi wa sallam bi amriha aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce wance ta haihu ya rasulullah kuma gashi za an yi shiri za ta fi na aikin hajji an tagata bi amriha an tagata sila wa tuhulla sai ya bata umarni ya ce to ta yi wanka wankan ta nume ta yi haramin hajji kawai ta kama aiki ta kama aiki amma ba za ta kusanci na ba ka ba ba za ta kusanci ka ba amma duk wani aiki za ta yi shi amma mun gane bi ma'ana ta yi wanka ta ci gaba da me talbiya ta ci gaba da talbiyan ta tafiya Allah ya ganar da li'annan nifasa haka ne ko li'annan nifasa don shi jinin haihuwa kal haidi kamar na haida ne fi ijma'il sahaba wurin ijma'i da sahabbai suka yi hakahu ibnu manzurin wanda ibnu manzuri ya hakaito shi ya ce wannan shine abin da yake duk hukuncin iri ɗaya ne duk abin da ya zai samu wannan a wannan lokacin haka ne mace ma in ta yi shiri za ta fi aikin hajji wannan matsalan ya faru dole ba za ta kusanci kaba ba ne kawai amma duk wani aiki za ta aikata duk wani aiki za ta yi me za ta aikata shi Allah ka bamu da sauki arabi'u na hudu min mugibu haka ne min mujibatil ghusl na'am na daga abin da yake me yake wajabta yin wanka almautu akwai mutuwa mutum ya mutu a masa wanka ba fa mai mutuwan bane zai yi wankan ku amma ka gane ko yawa ba wai wanda ya mutu ba zai yi wanka shi kan ba sai yayi masa ba to akwai mutuwa wa islamul kafir ko kuma kafiri ya musulunta me yasa za a ma wa gawa wanka kila ta mutu da janaba ko bata mutu da janaba ma tsarki za a mata yanzu ai an yi ban kwana kenan an mata me an yi ban kwana yanzu da duniya za a shiga wata sabga kuma ta cikin barzahu Allah ka bamu da sauki daga mutum ya mutu to duk wani lissafi kuma ta ƙare yanzu mutum na rayuwa kwari da me da yake yana kwance yana bacci ka san bai san abin da yake ko amma kwaro ba zai zo shiga hancinsa ba ba zai shiga kunnensa ba ba abin da zai masa saboda akwai mala'iku hafaza suna tsare shi su kuma wannan aikin su kenan ba abin da zai zo ya cutar da shi amma kowa yana gama aikinsa a cikin mala'ikun nan mutum ya mutu kenan ko to ka jira minti biyar in kai wasa za ka fara ganin kwari suna kawo ziyara wa ya ce musu yanzu ya mutu allahu amma mun gane shi yasa kowa da ka gan shi nan da mala'ikun su ke yawo shi yasa ka ce in za ka shiga ban ɗaki in ka shiga banɗaki kana biyan bukata kar kai ta magana illa bi uzirin sai da uziri su mala'ikun da suke ɗawainiya da kai to sun baka baya lokacin da kai magana ba da uziri ba za su juyo don me don ci gaba da ɗawainiyar da kai kuma kuma ka zo kana ta magana a banɗaki kai baka san ma ba da uziri ba uziri kawai hei lissafin ka kake ta yi akwai matsala Allah ka bamu da sauki ka mana mafita islamul kafir musuluntan kafiri wa kadi sakata an ha musannaf mai rubutun littafin ya tsaya daga nan akan wa'annan guda biyu din saboda kare zurfafa ma magana littafinsa ta yi tsayi rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama amin yace ammal islamu yace kaga musulunci islamul kafir ko ɗayyib yace amma kaga islamul kafiri kaga musulun kafiri ya musulunta fali hadisi abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi amara mata mene hanafi yace ya an umurci hamamatan hanafi hina usira an ya gata sila lokacin da ya musulunta da ya yi mai da ya yi wanka fagata sala sai ya yi wanka wasan laraka a taini ya yi sallaci raka'o'i guda biyu sun makala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin allah kara tabbata a gare shi ya ce laƙade hasuna islamu akikum ubangiji ya kyautata musuluncin dan uwanku allah ka bamu da sauki ahmad wa asluhu fi sahihaini asalin hadisin na cikin sahihi bukhari da muslim kenan kama ja fi me fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara kamar yadda ya zo a cikin sahihi sahihin am annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni bi tagsili ibnatihi da a wanke yarsa zainab lamma mata lokacin da matat lokacin da ta rasu radiyallahu anha lokacin ta rasu an yi umurnin da a mata wanka rahmakallah da mata me da mata wanka to ya gama ma da wancan fa saboda sun kare ya baka hujja ya kare yanzu zai shiga wani aiki ne daban haka ne ana kunko to wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wanda yayi littafin ahalari Allah ya kara masa rahama ya ce wa marra fi manamihi wanda ya gani a cikin baccinsa ka annahu yujami'u kaman yana saduwa da mace walam ya khuruj minhu maniyun amma fa maniyi bai fita gare shi ba fala shay alaihi shi babu komai a kansa ba wani abu wadda zai yi wa man wajada fi thawbihi to ga wani kuma shi kuma ya samu maniyan ya bisan maniyi bushashe a jikinsa la ya dari amma bai sani ba mata asabahu yaushe ne abun ya same shi shi kuma kaji wancan ya yi mafarki amma bai yi maniyi ba an ce ba wani matsala yanzu kuma wannan kuma shi ya ga maniyin bai ma san ya yi mafarkin ko bai yi ba amma kuma yanzu ga shi ya ga maniyi a jikinsa me bushashe amma bai san mata asabahu yaushe ne ya same shi ba sai aka ce izita sala yayi wanka wa ada ma salla sannan ya dawo da sallan da ya min akiri naumatin daga ƙarshen me baccin da ya yi da wannan tufa na mahafihi wannan tufan ya tuna yaushe ne ya bacci da ita ya tashi ya yi bacci da wannan tufan ya tashi to duk sallan da ya yi bayan tashinsa da wannan tufan sai ya dawo da su amma mun fahimta Allah ya ganar da mu ya ba mu da sauki albayan ya'ani anna marra a fi manamihi ya ce abin da yake nufi wanda ya gani a cikin baccinsa ka annahu yujami'u kamar yana tarawa da mace walam ya khuruj minhu maniyun amma fa maniyi bai fito masa ba fala yajibu alaihi alghuslu wanka bai waje ba kansa ba li'anna alghusla saboda wanka fi gairi jima'in ba tare da jima'i ba man menene manudun bi khurujil maniyi ana masa hukunci da fitar maniyi ne kawai shi kam ana masa hukunci da me fitar maniyi faqad qalat ummu salma ummu salma ta ce inna umma salimi qalat Ummu Salimi ta ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, za ta tambaya kenan ko? Inna Allah la yastahayi min alhaqi. Kaji an daure maganan fa. Eh kar a ce tambayar da ta yin ta yi rashin kunya. Ta ce inna Allah lalle Allah la yastahayi baya jin kunyan faɗan gaskiya. Yawa don haka bari ta yi tambayar ta kawai a huta ko? Allah ya ganar da mu. Fahal alal mar'atu ghuslun ta ce a kan mace za ta yi wanka iza ihtalamat idan ta yi mafarki ita ma kamar tana saduwa da namiji amma mun gane ya ce to za ta yi wanka ƙala sallallahu alaihi wasallam nabi tsira da aminci Allah ƙara tabbata gare shi na'am ya ce e iza ra'atil ma'a amma sai ta ga ruwa ai sai ta ga maniyi kenan an babu maniyi kaga babu yin wanka kenan Allah ka bamu da sauki ويدل hadis ala adamil wujubil gusuli wannan hadisi na nuni cewa ba wajibi bane a yi wanka izalam tara ma'an idan mutum ya yi mafarki bai ga ruwa ba bai ga maniyi ba kenan ai maniyan ai maniyi wa anna man wajada maniyan ya bisan amma kuma wanda ya ga maniyi a jikinsa bushashe fi saubihi a tufansa wa me wajahila waƙata isabati amma bai san yaushe ne abun ya same shi ba ya ga tasilu wa yu'idu kulla salatin ya ce to yayi wanka kuma ya dawo da dukkan wata sallah sallaha wanda ya sallace ta ba'ada naumihi bayan yayi bacci akiri akiriri karshen fi haza saubi da wannan tufa din li hadisi Sulaiman da hadisin Sulaiman bin waye yasarin radiyallahu anhu haka ne ko anna umara bin khattabi lalle umaru dan khattabi radiyallahu anhu anhum kenan salla bin nasi yayi salla da mutane su buhar sallan asuba sun magada sannan ya tafi yayi sammako kenan ila ardihi zuwa ga gonansa a shefa ana noma tunda ko da ke shi ne bahaushe ma ya faɗa ko ya ce wai na duke tsohon ciniki ko kowa zo duniya kai ya tarar daman tun lokacin da annabi adam da fatalaka adamu min rabbihi kalmatin fataba alaihi tun da ya samu wannan kalmomi aka ce ya sauka daga ina daga aljanna ya sauka duniya to daman ya nemi simfi ba sai zo anan ne ya samu simfin noma duka gaba da ashe abun yayi Allah ka bamu da sauki wanda kaga baya noma fa sai ya shirya kenan ga ruwa ake ta juya kusan kwana uku kullum an yi ko kwana hudu ne ma kan o biyar ko to ka gani ai to kaga in baka in baka sai taki ba sai ka shirya bilhazfi fawajada fi thawbihi ihtilaman faqala yace sai samu jikin tufansa akwai wani asar kaman a ce an yi mafarki ba sani ba ma innamal as menene innama asabna wadaka li'atal li'anatil uruqu fagta sala da ya ga wannan gurin da ya bushen ya ga abu bushashe amma ya tabbatar kuma me maniyi ne to irita sala sai ya wanka walme wa gasalal ihtilama ai wankan da yayi na kaman mafarki da yayi ne shi bai san da tufan da wani abu ya faru ba amma tunda ya gani hakan to akwai dalili wa ada li salatihi sa'annan ya dawo da duk sallolin da yayi da wannan tufa din Allah ka ganar da mu kaga ai an gama maka ko fara'idul gusuli ai wanka na da farilla yace fara'idul gusuli farillan wanka wa qala sheikh rahimahullahu wanda ya rubuta littafin ahalari Allah ya masa rahama faslun yace rabewa fara'idul gusuli farillan wanka arba'atun yace guda hudu ne anniyatu nace na farko niyya inda shuru'i lokacin farawa wal fauru da me gaggautawa waddalku da me ciccudawa wal umumu da game jiki da ruwa wannan in kai ka gama abin da aka sa yi gaba yi baya yi gefen nan yi kaza maluma sun tantance kwakwalwar mutane yadda zaka gane kar wani wuri bai samu ruwa ba amma ba wai dole wajibi ne a ce ma sai ka yi gefen dama ka yi ta gaba ka yi ta baya ka yi ta hagu ka yi ta gaba ka yi ta baya ka yi baya ka yi kaza ba a ba wajibi ba ne an yi ne don kwakwalwarka ta gane cewa nema ake ko ina ruwa ya samu Allah ka ganar da mu sai ce albayan ya ani anna fara'idal ghusuli hiya hazihi al-arba'atu yace wanka dai wannan farillai guda hudun su ne hudu anniyatu yace na daya niyya kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fil wudu'i a wurin alwala kaga a wurin alwala ma ai ka samu maganan niyya ko wahiya azamul kalbi shine ran mutum ta yi ɗaura niyan yin abu ya ji ransa zai yi kaza ala raf'il hadasi akan ɗauke wani hadasi al akbari wanda yake babba bil igtisali amma da wanka li qaulihi alaihi salatu wassalam na magana annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi innamal a'malu bin niyati sani cewa kowane aiki da ka gan shi tare da niyya yake tafiya wa inna mali kullum ri'im manawa kuma kowane mutum akwai abin da ya nufi a gare shi kuma kullum ina ƙara faɗa to ka ji wani yaro yana ta ƙarasa hadisin wannan ya yi yawo bakin mutane da yawa ko hadisin kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina wani ya yi hijira saboda mai gidansa ya tattara ya koma madina to yanzu kasuwanci babu sai ce kai bari mu bi shi mu je mu ci gaba da yi wani kuma dama wata mata ne yake nema kuma babanta ya tattara ta yayi madina da ita ko ita din imani ya sa ta tafi madina yace to barin bita shi ba imanin bane ta kai shi amma dai me abin da ya biyo ne ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin nan innamal a'malu binniyat ko wani abu da ka sani da tare da me niyya wa innamal likulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai abin da ya me nufi a gare shi in ka zo wa kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi in hijranka dan Allah da manzonsa ne fa hijratuhu lillahi wa rasulihi sakamakon hijranka na daga ina Allah da manzonsa wa man kana hijratuhu lidunya wanda ya hijira dan duniya yusibu ha don ya same ta sau nawa ne mutum zai je kasuwa bai dawo da riba ba kasuwar ma sai a gagara uwar kuɗin ma ba a samu ba kayan ka na shago mutum ma na yawo da kuɗin sa ko ba a samu haka yusibu ha don ya same ta au imra'atin yankihuha ko dan wata mace da zai aura to fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sakamakon hijiransa na ga abun da ya niya a gare shi wanda ya zo ya sallah ya saci takalmi kaga sallarsa tana ina tana jikin takalmi kenan kaga yayi asara Allah ya sauwake wallahi Allah ba mu da sauki kai rayuwa eh shi yasa an baka doka da ka'ida kai ma mai sallah kar ka bar sallah takalminka a waje mai tsada a kar ka bari to ko mai arha ne ma kar ka bari wanda aka sacewa Allah ya isa mana Allah ya bamu da sauki shi yasa makka ko madina zaka gani a bakin abin nan da akwai leda ka sa takalminka ka zo ka ajiye shi tsakanin wuyanka da me da kirjinka da cinyanka da yana nan tsakani bare tare wani ba baka sa a gaban wani ba baka sa a bayan gefen damun wani hagun wani ba shari'a ta gama maka komai fa amma kaga mu da sake to da ɗabi'a mu mu ba aksari haka bane mun zo waje muke cire takalmin kawai shikenan in an yi gurin ajiyewa ne to wani da wahala ma sai ya ɗauko takalmin ya kawo ciki ya ga haba ɗawainiyan ɗaukan takalmi da mero amma ana sace masa kuma kaga akwai magana yadin ƙaraki kenan kuma kaga mai satan takalmi ai asararsa ta kai asara ka zo dai sallah dai abunda baka sani ba ko daga kanta zaka mutu fa amma ka saci takalmin mutum ka tafi wannan ai asarar ta kai inda ta kai kuma na'am oh dan tatin takalmi ne ko sakamakon hijirarsa na nan kenan shi ma to Allah ya sauwage shi yasa shari'a ya ce in ka zo da kaya kar ka bar shi a baya kar ka bar kayanka a baya ka kawo gaba inda in akwai wurin in babu kuma sashi tsakanin cinyanka da kirjinka a nan za ka aje kayanka a gabanka kenan Allah ka ba mu da sauki
ko a cikin harami ne na inda a cikin leda ne ba mai taba ba mai taba ba mu to ka gani ka gama komai inda a cikin leda ne ko sun gani cewa takalmi ne ba mai ba wani ce ma uku a su suka aje takalmin a bakin tawafi ne za ka yi ka gani su suka ajiye ledan a bakin masallaci saboda irin haka ai kaga amma mu fa sai a hankali yanzu an ganka da leda da takalmin ka ce he kace takalmin sa yafi na kowa kai ka jifa to dan adam in an sace kuma ba biya masa zaka yi ba ko zaka biya masa ne zaka hankalin ka kwance fa zaka yi Allah ka bamu da sauki da aka dauke ma eh to ina ga an sa ka'ida ne eh yawa to ka gani ashe suna da wurin da suka yi don ajiyewa ka gani ai ai ma- wa- wajibi kenan Allah ka bamu da sauki Allah ka datar da mu Allah ka sa mu yi komi don kai ya Allah yace innamal a'malu binniyat kowane aiki da ka san shi tare da niyya yake wa innamal kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum akwai abin da ya niyya a wurin ya- yake da buri yanzu wata in za a mata kishiya kishiya suke cewa da Hausa ko amma abokiyar zama ake faɗa a addi addini kam wata za ta ce ka ji shi ko to ya zaki yi haka ne shari'a ya faɗa in da ya haka sai a ce bar shi kawai ai shigo shigo zan mata ba zurfi ta ta taya shi ana hidiman biki ashe jira take yi idan ta shigo in ta rinka gasa su akwai aiki ko babu kaga niyyar ta ita ma ashe ba wai taimaka mata take na Allah da Annabi ba ashe jira suke ta shi- in ya tunda ya ce dai sai yayi ko ba yadda zai iya ko to bari in ta shigo din za a dinka buga ta a jikin bango to Allah ka bamu da sauki asani yace na biyu wa taqdimul jasad haka ne wa ta'mimul jasadi bil ma'i shine game jiki da ruwa liqaulihi ta'ala fadin Allah mai kowa mai komai wa in kuntum junuban fadahharu in kun kasance da kwai janaba jikin ku fadahharu fagasilu ai ku yi wanka shine ake nufi wanka kuma an gaya maka me ga yadda ka'idar sa yake ai fagasilu ai ku yi wanka wa haqiqatul i- wa haqiqatul igtisali ai haqiqan wanka gasalu jami'il me a aba'i Sh- shine mutum ya game dukkan gaɓai jikinsa da me da ruwa wanke wanka da ake faɗa mutum ya wanke hannunsa ma ana iya ce da shi wudu'u ai wudu'u wankewa to ai da yayi magana wudu'u a can nan kuma sai aka ce gaslu gaslu kuma yana daukan umumul jasad dukan jiki gaba daya Allah ka bamu da sauki ka ganar da mu sai ya ce ma to hakikan abin da ake nufi da wanka shine mutum ya jike jikinsa gaba daya kaga mutum yana da abun da ba bu- kwarya ko buta ko wani abu ba iya da kamar irin me kaskon wankan nan me sunan shi ma eh, ba shaya ba abun eh, abun da yake na kwanciyar nan kaskon wanka da hausa baho kwangiri to ka gani ai hausan sun yi kala kala in yana da irin wannan ya cika shi da ruwa zai yi wankan janaba masalan ka ga in yayi niyya waje ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwa abin da ya taba shi in ya tsunduma ciki kaga ya gama ya jike gaba daya sai me zai biyo baya sai cuccudawa sai gaggautawa me ne gaggautawan shine ka jeran kar wani wuri ya bushe wani wuri bai gama ba shine abin da ake nufi da shi fa Allah ka ganar da mu yace na uku waddalku cuccudawa li jami'il jasadi ka cuccuda dukkan jikinka li hadisi Aisha radiyallahu anha da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da minci Allah ya kara tabbata a gare shi allamaha ya sanar da ita alghusula wanka summa amaraha sa'an nan ya umurce ta an tadalika ta cuccuda wa tattabi'a kuma ta bibiyi biye da hada hannayenta kullu shay'in dukkan wani wurare na jikinta lam ya me ya masahu ma wadda ruwa bai same shi ba duk ta bi ko ina min jasadiha na daga ina na daga jikinta Allah ya ba mu sa'a wali hadisi abi huraira hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna tahata kulli sha'in- sha'rin sha'aratin yace lalle karkashin kowane gashi janabatan akwai janaba fagasilu sha'ara to ku wanke gashi duka wanqul basharata ku tabbatar ruwa ya isa har fata kaga ko ina kenan a tabbatar ruwa ya har ina har fata Allah ka ba mu da sauki wa huwa ma'a da'afi sanad lahu shawahidun yace amma tare da cewa wannan isnadin yana da da'af rauni amma akwai wayansu hadisai masu yawa wanda suka suka karfafa shi dole kuma ka dauka ka yaki da shi kenan Allah ka bamu da sauki na hudu na'am a'a ba komai to kamar su ma mata na'am da suke kiwo da wani su abubuwa da suka zo yin wanka dole sai in dai janaba ne ruwa sai ya shiga har cikin fatan kayi maluma sun ce idan ta jika kayin in ta buga kayin bata ji yayi cakap cakap ba to ruwa bai shiga ba saboda me saboda akwai sauran amma in ya isa fata in an buga zaka ji ya ya hannunta yana dambare a kayin gurin dole sai ya kowane irin abu suka saka sai dai wisala ababen da ake sakawa kuma akwai na haram akwai na tsinuwa ma a ciki wanda ake sawa a kayin kuma kenan Allah ya ganar da mu walfauru da gaggautawa wa huwa me mu'abbarun anhu bilwaye bilmuwalati kuma ana iya ce da shi muwala abu jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ai amalul gusili fi faurin wahidin ai mutum ya aikata wankan lokaci guda ba ya wanke nan sai ya bushe yana nashi lissafin fan nan ba bila me faslin ba tare da rarrabawa ba minal me minal zim- zamanil daga lokacin da ake wankan izka ba'u ibadati don karka yayyanke ibada ba'a da shuru'i bayan ka shiga fiha manhiyun wannan an hana anhu liqaulihi ta'ala fadin Allah mai kowa mai komai wala mai wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukokinku da ko gori ko wani abu makamancin wani to kar ku bata ayyukokinku da sakaci daukan hukuncin Allah ba komai ba a kar ka yi wannan zaka bata ibadan ka yanzu an ce maka wanda yayi alwala wanda bai yi alwala bai yi sallah me aka ce kafiri aka ce to me yasa ya kafurta dan gaban ne bai wanke ba ko ya wanke su gabaki daya amma ba da niyan alwala yayi ba bata yi ba me yasa saboda shari'ar Allah ne wulakanta shari'an da yayi ne ya zama kafiri din amma mun gane wulakanta shari'an da yi an ce ai ba tare da alwala ba amidan kuma da gangan Allah ka bamu da sauki alfasul yasiru amma rabewan abu ma'ana dan jinkiri kaɗan li'uzirin dan wani uzuri babu wani abu kame kana fadi ma'in ko kuma eh, rashin ruwa ruwan ya ƙare ana kawo maka wani au in ko kuma ruwan ya yanke kana shaya ta ɗauke au irafa ki ko kuma a ruwan yanzu ya tuntsire kana faman wanka da shi ya tuntsire kaga akwai matsala ko za ka kawo maka wani mugunta farun wannan kan abun gafartawa ne iz lokacin da abu masali kamar kace lura la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai abinda ba za ta iya ba a duk abin da ka ji an gaya ma abin da za ta iya kana cikin wanka ruwa ya tsaya kafin a kawo maka wani wuri ya bushe ba komai a wurinka saboda me saboda ba kai ne zaka ma wa kanka ba yanzu matsala aka samu inda kai ne kan ba zai yiwu ba haka kana cikin wanka abun ya kife kaga za a jira wani kenan in shaya ne kuma to ko an dauke wuta ne ko ya ne ko dai wani abu ya katsar da ruwan kaga dole sai ka nemo wani ruwa kenan na daban Allah ya datar da mu ina ga kuma anan zamu kwana saboda naga kamar da 40 yanzu karfe nawa ne yake sannan a to shikenan lokaci yayi in akwai tambaya sai mu tam- amsa ko ɗaya biyu ne so sannan alaikum salam wa rahmatullah na'am
baya shi ne yanzu kamar yadda aka ce wai idan mace mai haila ta wuce da wani sallah mm ko in kare haka na'am misali kai ka zo masallaci nan ka zo ka samu masallaci ya cika na'am nan sai ka san tsaya kamar gefen shago a wurin nan kana cikin masallaci kai kam tunda ka ce ya cika in akwai dokar da ta sa sai kayi a wajen kamar a cikin masallaci kake na to dai kuma wasu mata suna ɗan wuce a kan hanyar ne eh wuce ta da in dai ba gaban liman ba in dai ba gaban liman ba ne to kai kan baka da damuwa da su sai dai in gaban liman suka bi tsakanin shi shi ma da shi inda yake tsaye da satara nan ne huruminsa duk abin da ta kai tsawon hannu mal- malamai sun ce abin da ya kai tsawon hannu haka shine hurumin mutum shine inda ya tafi santa inda zai sa goshin shi kenan yau ba a ce ka- mutum ya yi kayi haka ya bi can kuma ka ƙara bin sa kai he kun yi faɗa da shi ba a sataranka shine iya inda goshinka zai taba shine inda kake in kuma liman kake bi to in ba dai gaban liman din aka bi ba to kai ba a bi gaban ka ba ba ruwanka sabai suna iya su shigo da dabban su su wuce tsakanin sahu su je su daure su dawo ba a ce musu komai ba tunda ba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi ba Allah ya ganar da mu na'am na'am kamar yadda aka yi magana mutum da zai ɗauki ƙur'ani ya yi kashi ka shiga yana da hamadu na'am to sai ya zama na akwai matafiya ko kana ɗan yawo ne amma akwai ƙur'ani a wayan na'am wani lokacin haka kawai sai ka ɗan buɗe ko na'am eh ab- an yi magana kamar haka an yi maganan cewan kamar yanzu kai ne zaka ɗauki kaya da ƙur'ani a ciki ba ƙur'anin ka ɗauka ba ai kaya ka ɗauka to kamar matsalan waya kenan da abin da yake ciki abin da ya fito cikin sikirin ɗin waya shine wanda yake yanzu hadira amma abin da yake ciki to babu shi wannan baya ciki musajjal ne amma mun fahimta wannan shine ba wata laifi ba wani mai ba wani laifi Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu da sauki Allah ya mana mafita ko da cikin ƙura- wayanka akwai qur'ani full ka san shi ciki kuma zaka shiga ban ɗaki kuma ba wanda zai iya rike maka qur'ani wayan ka shiga ka fito zaka shiga da shi saboda uzuran zaka shiga da kayanka ciki don in ka bari za a sace amma mun fahimta shari'a ba wai tana so in ta kallaba ma wai ka zama ta kulle ma ko ina ba ba Allah kamar yanzu yanzu tana jikinka na'am ba uzuri ba kai kowace kuma tana jikinka akwai Qur'ani a ciki Eh.
ba ka da shiga mallaki ne da zaka fi ka shiga kuma baka buɗe Qur'ani ba kana shigo eh wa'ansu sun ce ba laifi a ciki wa'ansu kuma sun ce sanin da kai masa din in dai akwai inda zaka ajiye ka ai ba da ajiya ka shiga in babu ne ka shiga da kayanka Allah ya bamu da sauki amma malam ko akwai wajen amma akwai wajen ba da ajin amma baka ba ka wuri kake ko tana ajin ka shiga kai uzuri to an fi so ka bayar din da ka rash- ka ka gagara bayarwa ka bayar din shine mafi muhimmanci amma ko kamar tana haka yanzu haka ba ka akwai Qur'ani a ciki.
eh ai kai ka sani ba ka san akwai qur'anin ba yawa to sanin kan shi ya jawo wannan abun ai amma mun gane yanzu ko da wani abu ne mutum ya dauka da qur'anin ciki shi bai sani ba ya cilla jifa da shi ba za ta ya jefar da qur'ani ba ai bai sani ba amma mun gane amma lokacin da ya sani in ya cilla jifan da shi to ya kafurta ta nan take Allah ya ganar da mu Allah ya bamu da sauki naga ka daga hannu kai ma a ka gamsu kenan to Allah ya bamu da sauki abinda muka faɗa daidai Allah ka dora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh